Allah ya kyauta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Alhamis goma ga watan Ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da biyu ga watan April miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin firiya da tafsir na Maulan Musa Ibn Kaidati Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a a karamakan lahu bismillah.
فاتحة مع السلام الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Alhamdulillah muna cikin jizu sani a cikin firiya da tafsir na Maulan Musa ibn Faidati Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu shafi na 212 muna cikin suratul an'ami za mu tashi aya ta 58 Malam Abdul Malik Hamis zai ja mana baki shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري وامتع به بنظرة تأتي لنا بالزبر a yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركم دعزمي بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين آه lokacin da maguzawan mushrikan makka suke gaya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suke cawai allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم suna gaya wa Allah in dai wannan abu da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne to kai mana ruwan duwatsu daga sama ba wai maganar wai ka shiryar da mu ba in dai wannan sakon da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne in dai abin da yake faɗa gaskiya ne to ai mana ruwan duwatsu ba wai maganar cewa wai a shiryar da mu ba ai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma a zo mana da azaba wadda take mai raɗaɗi to sai Allah tabaraka ta'ala ce ka ba su amsa ka ce da su a kullau anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudi al-amru bayni wa bainakum kullu wannan indi ma tasta'jiluna bihi ka ce da su ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da a ce abin da kuke gaggawan ya zo ɗin nan na azaba a hannuna yake to ai da an gama komai da tuntuni an zartar da hukunci ƙulini ala bayyanatin min rabbi wa kazzabtum bi ma indi ma tasta'jiluna bihi inil hukumu illa lillahi yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin kulka ce da su ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lau anna indi da a ce a wurina wato da a ce ina da iko in aiwatar da matas ta ajilu na bihi abinda kuke gaggawan zuwansa na daga azaba laƙudi al'amuru wallahi da hukunci ya tabbata da a ce azaba a hannuna yake da na kashe kutuntunan warai kuwa da a ce hukunci a hannuna yake duk mu'jizar da kuka nema zan yi da a ce hukunci a hannuna yake duk azabar da kuka nema zan saukar da ita to amma hukunci yana hannun Allah ne inal hukmu illa lillahi ya husul haq wa huwa khairul fasilin Allah shine mafificin alƙalai masu yanke hukunci lau anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru da na zartar da umurni na zartar da hukunci saboda wato fushi dan Allah da kuma kishi na halar ubangiji tabaraka wa ta'ala bi an u'ajjilhu wato da na gaggauta yin hukunci lakum a gare ku wa astariha ni ma in samu in huta walakinahu indallahi sai dai hukunci a hannun Allah yake wallahu shi Allah alim bizalimina shine mafi sani da azzalimai waɗanda ba a fatan rujubin su zuwa ga Allah ba a sa ran cewa za su bar zalunci to Allah shine zai kama su shine mafi sani da su mata yu'aqibahum yaushe zai azabtar da su wa inda hum mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
وإنه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa inda hu mafatihul gaibi wato dukkan abubuwa boyayyu na taskokin gaibi suna hannun Allah ne mafatihul gaibi kaza'inuhu taskokinsa awi turkul muwassilatu ila ilmihi ko kuma hanyoyin da suke sadar da bawa ya zuwa ga saninsu su ne mafatihul gaibi la ya almuhatu waɗannan taskoki da waɗannan hanyoyi da bawa zai iya bi ya san gaibi babu wanda ya san su illa huwa sai Allah shi kadai la ya alamul gaiba illallah babu wanda ya san gaibi sai Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya al-khamsatu wato gaibi din fa taskokin gaibi din guda biyar ne allati bi qaulihi ta'ala waɗanda suka zo a cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'a ku sani cewa Allah wato ilimin sanin sa'ar tashin alkiyama a wurin yake zakara fi hadhihi al-aya Allah tabaraka ta'ala ya ambata a cikin wannan aya anna mafatihal gaibi cewa taskokin gaibi la ya'lamuha babu wanda ya san su illa huwa sai shi shi kadai mafatihul gaibi taskokin gaibi fassara al-hadis wato hadisin annabi ya fassara waɗannan taskoki na gaibi guda biyar bi ayatul luqman ya fassara da ayar da ta zo a cikin suratul luqman inna allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut waɗannan su ne taskokin gaibi wato allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku sani ilimin sanin sa'ar tashin alkiyama yana wurin Allah wannan shine taskar gaibi ta farko na biyu wa yunzilul gais Allah shi kadai ne ya san lokacin saukar ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ya san abin da yake cikin mahaifar mace mai ciki wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe babu wanda ya san gobe me zai faru wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wata ƙasa za ta mutu a anan ne imamu sawi yake cewa wa qadar aina kasiran min al-awliya was salihin haƙiƙa mun gani tili da yawa daga waliyai da kuma managartan bayi yukhbiruna an hazil ashiya suna ba da labarin waɗannan abubuwa da aka faɗi wa indahu inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul gais wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut yace mun ga waliyai da yawa suna ba da labarin waɗannan gaibu mun ga salihai da yawa suna ba da labarin waɗannan abubuwa ƙabla ha kafin su faru fayati sun kama akhbaru bihi sai abin ya zo wato da gaskiyar yadda suka ba da labari wa haza kaga wannan abu da waliyai suke yi na ba da labarin asirin gaibi da salihai la yunafi la ya'lamu illa huwa kar wani ya ce a to ai an shiga cikin ilimin Allah ya ce a wannan bai goge ba kuma bai shafe cewa wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamu wa illa huwa ba bai goge shi ba li'anna haza domin wannan labari da waliyai suke barwa da salihai min ilmin Allah tabaraka wa ta'ala ai daga ilimin Allah ne shi kuma Allah ya ce wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku ilimi kai tsaye daga gare shi kuma ga khadiru Allah yana cewa wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi kai tsaye daga wurinmu ba daga wurin wani malami ba ba daga cikin wani littafi ba a daga wurinmu kai tsaye algaibu shi gaibi da ake faɗi allazi la ya'lamuhu illa Allah gaibin da ake cewa ba wanda ya san shi sai Allah gaibun wahidun gaibu ɗaya ne kawai amma sauran gaibin ya raba wa bayan shi gaibin da ba wanda ya san shi gaibi ɗaya ne huwa kiyamu sa'ati faqat shine sanin tashin alkiyama kawai Allah shi kadai ne ya san yau shine za a tashin alkiyama amma duk wani ilimi na maganan ruwan sama ka kunna TV sai ka ga wata mata da skate duk cinyoyinta a waje tana ba da labari gobe za a yi ruwan sama a Faransa za a yi zafi a Germany za a yi girgizan ƙasa a Japan ta tsaya kuma da dan siket dan kare kuma arniya ce ka je asibiti da matarka da ka samu wani kasun gumin arni yana busa sigari kawai zai ɗanyi wasu 'yan bincike ne sai ya ce ma namiji za ta haifa ko kuma ya ce ma mace za ta haifa ko 'yan biyu za ta haifa abu ɗaya ne bai sani ba in ya gama baka labarin abin da za ta haifa ka ce to shekara nawa zai yi in yanzu kuma idan ya zo duniya zai yi kudi ko talaka ne malami ne ko jahili ne sarki ne ko bawa ne to wannan duk bai san su ba saboda haka shine ya ce gaibi ɗaya ne wanda yake banci Allah tabaraka wa ta'ala wa amma yunazzilul gaisa amma magana cewa Allah shine mai ilimin sanin lokacin zuban ruwan sama wai alamu mafil arhami da kuma gaibin da Allah yake cewa shi kadai ne ya san abin da yake cikin mahaifar mace mai ciki wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada da kuma ilimin cewa babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe wa haka ne wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut da kuma ilimin gaibin cewa babu wata rai da ta san gobe za ta mutu waɗannan ilimai kullu haza kaga waɗannan baki ɗayansu ilmuhu inda ba'ali ibadillahi tabaraka wa sanin waɗannan gaibun guda hudu Allah ya raba su ya danka a hannun waɗansu daga cikin bayinsa tabaraka wa ta'ala sun san wannan ilimi bi ilmin lahi da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wa yaqulu shaykh Ahmad tijani maulana shaykh Ahmad tijani radiyallahu ta'ala wa radahu annabi an yana cewa إنه إذا مات ودفن واستخرج وسئل عن هذه الخمسة لا أخبر بها yace da a ce zai tarwaba ya rasu a binne shi a kabari a tono shi ko a haƙo shi a tambaye shi labarin biyar ɗin nan inna allaha indahu ilmu sa'a wai zai ce na sani wai nazirul gais zai ce na sani wai alma fil arham zai ce na sani wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada zai ce na sani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut zai ce na sani wato a nan ne kafafuwan malamai yake zamewa wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa cewa ɓoyayyun abubuwa waɗanda suke cikin taskokin gaibi babu wani mahaluki da ya san su sai Allah shi kadai to sai a rubuta baki sai a ce wai annabi ma bai san gaibi ba subhanallah subhanallah da a ce ma mutane suna sanin wai ne ake kira gaibin duk da wannan maganar ba ta taso duk fa maganar gaibi da kake jani abin da kai kake zaton gaibi ne ba gaibi ba ne ilimi ne a wurin wani wani ya gama karatu a wurin ya wuce tuntun shekaru da yawa kai ne baka zo wurin baka dauke shi gaibi ƙwarai kuwa duk abin da kake zaton gaibi ne wani ya yi karatu a wurin ya wuce shekaru hamsin da ya wuce wato gaibi taskar gaibi taskar gaibi zatin Allah mabudan taskar gaibin sufofin shi da sunayen shi su ne kawai to kuma annabi ya gan shi to me ya rage kuma ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullum siwa haza wara'a warabi taskar gaibi zatin Allah mabudan taskar gaibi shine sunayen Allah da kuma sifofin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yana da kyau mu gane wannan waɗansu malamai idan ka ce me yasa za ku ci annabi bai san gaibi ba sai su ce saboda shi ne ce ma indi ma ta sta'ajilu na bihi lokacin da kafirai suke neman sai ya zo da mu'jiza suke cewa ba za mu yadda da kai ba sai ka sauko mana da littafi daga sama mala'iku guda hudu sun rako ka kaji kafirci ko wai ba za su yadda da annabi ba sai annabi ya tashi sama kamar tsuntsu ya tafi sama ya ɗauko ya kawo littafi sannan kuma idan zai kawo littafin mala'iku guda hudu su rako shi sannan idan suka rako shi su tsaya su yi musu bayani eh to wannan dan uwan naku dai Allah ne ya aiko shi kuma shine yanzu ya ce mu biyo shi mu muku bayani saboda haka ku yarda da shi ku yi imani za ku shiga aljanna mun ba ku lafiya sai an jima eh wai haka suke so ai shine yake cewa ma indi ma tasta'jiluna bi ma indi ma tasta'jiluna bi abinda kuke gaggawan ya zo ya sakko muku na mu'jiza baya hannuna inil hukmu illa lillahi yaqussul haqq sannan kuma suka nemi azaba in abin da ya zo da shi gaskiya ne a saukan musu da azaba shi ma'anan yake cewa lau anna indi ma tastajilu na biyu na kuriya da rubaini wa bainakum to sai ake cewa wai annabi bai san gaibi ba saboda waɗannan maganganu da kuma wa inda huma fatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa da kuma walau kuntu a'lamul gaiba lastaktartu min alkhairi wa ma massani su inda za a kalli maganan ma da kyau da da kanka ma za ka ce a ya san gaibi walau kuntu a alamul gaiba da a ce ni na san ilimin gaibi lastaktartu min alkhairi da na yawaita aikin alkhairi a bai yawaita ba kenan bai yawaita ba kenan ko saboda haka waɗannan ayoyi suke janyewa ko kuma ne cewa ai Allah ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kun la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ka gaya musu babu a cikin halittun sama da ƙasa wanda ya san gaibi sai dai Allah to wannan shine yake janyowa sai a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba ba haka bane wato gaibi kala biyu ne akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad akwai gaibi mutlaki akwai gaibi muƙayyade gaibi mutlaki shine Allah ke faɗi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah to wannan shine gaibi mutlaki wanda ba wanda ya san shi sai Allah amma gaibi muƙayyadi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtadi min rasulin illa man irtadi min rasulin Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin gaibi kuma baya bayyanar da gaibinsa ga wani mahaluki kwaya ɗaya sai dai wanda ya zaɓa daga cikin manzanni to yan uwa Allah shine masanin gaibi baya sanar da kowa sai ya duba cikin manzanni sai ya zaɓi wani ya sanar da shi don Allah ko mahaukaci ne kai aka ce Allah zai zaɓi a manzanni ya sanar da su gaibi wa za a zaɓa wa za a zaɓa sallallahu alaihi wasallama shi za a zaɓa saboda haka taskokin gaibi guda biyar ne ilimin sanin sa'ar tashin alkiyama shine na farko gaibi na biyu ilimin sanin lokacin zubar ruwan sama ilimin gaibi na uku shine ilimin sanin abin da ke cikin mahaifar mace mai ciki namiji ne ko mace ko 'yan biyu ne kuma abin mamaki bayan ya gaya maka namiji za ta haifa ko mace shi likitan jacob masunan shi ko sunday wani kuwa ko clement wallahi mala sai ya ce maka namiji za ta haifa ko ya ce mace za ta haifa ko ya ce kuma a satin nan za ta haihu yana iya ce maka ma yau za ta haihu ko gobe kuma ta haihu wato abinda ake so mu gani gaibi ɗaya ne yake banci Allah shine gaibi mutlaki inna Allah indahu ilmu sa'a wai nazirul gais ya sanar da kafirai wa ya'lamu ma fil arham ya sanar da kafirai wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada ya sanar da waliyai wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ya sanar da waliyai wani ba zai yadda ba ya za a ce mutum ya san me zai aikata gobe ya za a ce mutum ya san inda zai mutu ai ba wanda ya san inda zai mutu amma abun mamaki ka yadda Allah ya kasa ilimin gaibin nan guda hudu ya ba arna guda biyu duk da dai akwai musulmai 'yan tsiraru kaɗan a ciki suma suna sani amma arna sun fi yawa da kafirai sun fi yawa a cikin waɗanda suka san wannan ilimi na gaibin zuban ruwan sama a lokacin kamun zuba za ka yi mamaki sai su ce maka gobe za a yi ruwa a najeriya za a yi ruwa a kano za a yi ruwa a katsina za a yi ruwa a sokoto ba za a yi a kaduna ba kuma gobe kuma abin ya zo yadda suka fara kuma ka gamsu ka yadda har ka dinga nishadi kana kai yahudawa nan ba kyau yahudawa kai allah ya ba su ilimi amma idan wali ya nuna nashi ilimin shi kuma sai ka ce baka yadda ba saboda alkurbu hijabun wannan yana kusa da kai ne wancan kuma yayi nesa da kai wancan yayi nesa da kai ka'idar dan adam duk baiwar da ta zo daga nesa yana yadda da ita amma ta kusa da shi ba zai yadda ba duk in dai kaga baiwa to ba kusa ake ba daga nesa ka hango ta amma wanda suke kusa da baiwar ba sa ganin ta wannan sunnar Allah ne shi yasa baiwar da Allah ya wa waliyai musulmi ba sa gani saboda suna kusa ga gida ga gida amma baiwar da Allah ya yi wa arna da kiristoci da kafirai da maguzawa sai kaga musulmi ya hango ta saboda akwai tazara tsakani warai kuwa wai nazirul gais turawa sun san shi wai almafil arham yahudawa sun san shi wa ma tadri nafsun ma za ta gada muminai salihai sun san shi wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut musulai arifai sun san shi wato ba na zato wani musulmi zai ce waɗannan iliman da muka faɗa nan guda hudu babu wanda ya san shi dole kana kallo a tv in ba ka da mata tambayi makwabcinka ya taba kai matarsa asibiti ya kai ta ya aka yi wallahi abun mamaki wato arnan nan yana zaune yana shan sigari da aka kai matan nan yayi sikanin kawai sai cin wai namiji za ta haifa kai ka gan shi nan abdullahi shi ne ko kuma ce da ni mace za ta haifa ka ganta nan zainab kuma zai yadda to in dai ka yadda allah tabaraka ta'ala ya dauki ilimi kwaya daya ya ba sunday ya dauki ilimi kwaya daya ya ba ima ya ɗauki ilimi ƙwaya ɗaya ya ba tanko ya ɗauki ilimi ƙwaya ɗaya ya ba tanimu to idan aka ce ya haɗa ilimin duka ya ba annai muhammadu sai ne sai ne ya ɗan ɗauka ya babbar ya babbar sai ya haɗa duka sai ya ba annabi sai ne don allah musulmi kakkai wa annabi hassada sallallahu alaihi sallama ba dan shi ba da baka musulunta ba sallallahu alaihi sallama shi da kansa bai yana faɗi yana cewa utitu mafatihal gaibi utitu mafatihal gaibi an bani an bani mabudan taskokin gaibi ni ne alfatihil ma gurika akwai kuma inda yake cewa utiya nabiyukum ilma kulli shay utiya nabiyukum ilma kulli shay an ba wa annabinku ilimin kowane abu an ba wa annabinku ilimin kowane abu shi ne shirin ta jawai wa min ilimihi lauhul aliyi wa juduhu bihi faha miskun wal kiba wal banafsaju li zaka sara wal farshu ko wal kullu mawdu'un alihi fa karim bi kairil khalqi man huwa abhaju sallallahu alaihi sallama saboda haka mi hattara daga karanta irin waɗannan ayoyi muna cewa annabi sallallahu alaihi sallama bai san gaibi ba Allah ya kasa gaibi gida biyar ne gida biyar Allah tabaraka ta'ala ya kasa gaibi wato gaibi na farko Allah ya keɓanci kansa ne da sani kamar yadda muka faɗi a baya shi Allah babu gaibi a wurin shi hatta zatin nashi ma da muke cewa shi ne gaibin shi Allah a wurinsa ba a boye yake ba mu ne Allah yake a boye a wurin mu saboda hijabi amma yana cewa wa ma kunna ga'ibina wa ma kunna ga'ibina mu ba mu kasance fakakku ba ba a boye muke ba ba a boye muke ba karfin kusanci da muka yi da ku ne ba kwa ganin mu to kusanci ne ya shige ido ya shige hanci ya shige kunne ya shige ya shige cikin fata ya shige cikin bargo ya shige cikin jijiya da jijiyoyi ya za ka gan shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wari saboda tsananin kusancin Allah ya fi jijiyar da take cikin tsakiyar wuyanka tsananin kusanci da kai saboda tsananin kusanci kuma saboda kusanci ne baka ganin gidanka saboda tsananin kusanci ne baka ganin hancinka saboda kusanci ne baka ganin bakinka baka ganin kunnanka duk abin da ya shafi kanka saboda ya fi komai kusa da kai baka ganin shi sai an je nesa sai ka ga hannunka to Allah tabaraka wa ta'ala kusancinsa da mu ne yayi yawa shi yasa ce makon na ga'ibin kuma yana cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama to gaibin da Allah ta'ala yake banci kansa da shi shine yake faɗi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah amma gaibi na biyu ya raba ya ba shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan gaibin in ka cire Allah dukkan halitta ba wanda ya san shi gaibi na farko banda Allah ba wanda ya san shi gaibi na biyu banda Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya san shi wani gaibi kenan shine alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine gaibi na biyu wanda Allah tabaraka ta'ala ya zaɓi manzanni ko annabawa ya ba su ko kuma ka ce gaibi na uku shine Allah ya ba annaba amma gaibi na biyu Allah tabaraka ta'ala ya keɓance annaba ne shi kare yana cewa ma kana Allah li yudliakum ala al-gaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah shine masanin gaibi kuma bai kasance zai tsinka yadda wani a bisa gaibinsa ba sai dai Allah yana zaben wanda ya ga dama daga cikin manzanni ya sanar da shi sau da aka fa'aminu billahi wa rasulihi sau da ko ba a gaya maka wa aka zaɓa ba ai ka san annabi ne sallallahu alaihi wasallam muhammadu muktarun wa adamu dinatun muhammadu yawmal ba'si raka kisadu Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya masa zalika min amba'il gaibi nuhihi ilaika zalika min amba'il gaibi nuhihi ilaika wannan duka yana daga labaran gaibi muke yin wahayinsa zuwa gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah yana gaya masa wa ma huwa alal gaibi bidanin wa ma huwa alal gaibi bidanin kuma shi annabi sallama bai kasance marowaci ba a bisa abin da ubangiji yake sanar da shi na daga ilimin gaibi sai gaibi na uku shine gaibin manzanni ya sanar da manzanni alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi adan illa man irtada min rasulin shi yasa za ka jin annabawa suna faɗin abubuwa na ban mamaki na asirin gaibi wanda babu wanda ya san shi sai su da suke faɗi a gaibi na hudu Allah tabaraka ta'ala ya sanar da waliyai siddiƙai ya sanar da waliyai siddiƙai shi yasa zaka ji annabi yusuf alaihissalam kafin Allah ya aiko shi lokacin yana makamin wali siddiƙi kafin ya zama annabi mursali da mutanensa suka nemi labarin gaibi sai suka ce masa yusuf ayyuhas siddiqu abtina fi sab'i baqaratin simanin يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات to a nan za ka gane cewa ashe Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da waliyai wato asirin gaibi ga shugaban siddiƙai sai na abakar siddiku Allah ya kara mar yadda lokacin da zai wafaci sai ke gaya wa diyarsa ummul mu'minin sai da Aisha siddiqiyya yake cewa da ita na baki kwandon dabino guda ashirin amma ga shi har yanzu biki je kin ɗauko ba ko biki sa an kawo miki ba idan kika bari na rasu zai shiga cikin kayan magada kayan gado gashi kuma ku magada na ku hudu ne da muhammad da abdulrahman da ke a ku biyar ne magadana da muhammad da abdurrahman da ke da asma'u bai gaya mata sunansu ba ce mata ku magadana ku biyar ne amma kuma a lokacin su hudun sai na abakar kenan da zai rasu ya ce ki kokari ki ɗauko abin da na baki in bi ki ɗauko ba zai shiga cikin kayan gado ko kuma magadana ku biyar ne to sai sai da aisha ta ce a ka ce mu magadanka mu biyar ba mu hudu ba ne ga muhammad ga abdulrahman gani ga asma'u wane ne na biyar sai ce mata ta ummu kharija tana da ciki kuma ubangiji ya sanar da ni mace za ta haifa sunanta ummu kurso wannan ba gaibi ba ne kaga waya alamu mafil arham waya alamu mafil arham ya san abin da yake cikin mahaifa gaibi na biyar Allah tabaraka ta'ala ya sanar da waɗanda ya ga dama daga bayansa musulmi da kuma sauran waɗanda ba musulmi ba a ina ne shine allamal insana malam ya alam allamal insana malam ya alam ko kuma ka ce ar-rahman allamal qur'an khalaqal insan allamahul bayan wannan khalaqal insan allamahul bayan da musulmi da wanda ba musulmi ba ya shiga ciki khalaqal insan allamahul bayan wa allamal insana ma lam ya'lam saboda haka waɗannan su ne gaibobi guda a guda biyar wanda Allah tabaraka ta'ala yake banci a bayinsa shi ya keɓanci kansa da guda ɗaya ya keɓanci annabi da guda ɗaya ya keɓanci manzanni da guda ɗaya sannan ya keɓanci waliyai siddiƙai da guda ɗaya ya keɓanci kowa da kowa da guda ɗaya allaman insana malam ya alam waɗanda suke sanin gaibi su ne waɗanda suka yi imani da gaibi in ba ka yi imani da gaibi ba ba za ka san shi ba sai ka yi imani da shi to sai ka san shi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Adamu a cikin manzanni wa allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين suka ce ba sani ba Allah ce ya adam an bi uhum bi asma'i falamma an ba bi asma'ihim qala alam qul lakum inni alam ghaiba samawati wal ardi to ashe daga ilimin ghaibus samawati wal ardi aka sanar da shi sannan Allah tabaraka ta'ala ya sanar da annabi Ibrahim a cikin manzanni ilimin gaibi wa kazalika nuri Ibrahim malakutas samawati Allah ya sanar da shi ilimin gaibi sai da Allah tabaraka ta'ala ya sa aka tura shi akan wani dutse duk abin da ke cikin sama annabi Ibrahim yana kallo duk abin da ke cikin ƙasa annabi Ibrahim yana kallo garin kalle kalle ya hango wani mazinaci sai ce sai ya masa mugunyar addu'a saboda annabi ibrahim bai san ganin alfasha take allah ya halakar da mutum yana cikin juyawa sai sake ganin wani ya ce allah ya halakar da shi allah ya halakar da shi yana cikin juyawa sake ganin wani sai allah ya ce ku saukar da shi zai sa halaka bayan ya ku saukar da shi ku saukar da shi zai sa halaka bayan ya duka saboda in aka bar shi waɗanda za su rage a duniya ai kaɗan ne ai to Allah ya sanar da shi ulumul gaibi sannan ga annabi Yusuf alaihissalam lokacin da aka sa shi a kurkuku akwai abokan zamansa guda biyu suka yi mafarki suka nemi fassarar mafarkin sai ce da su la ya'ti kuma da'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi tawilihi qabla an yatiyakuma zalikuma mimma allamani rabbi zalikuma mimma allamani rabbi shine ilimin gaibi sannan annabi isa alayhi salam shi ma Allah ta'ala ya sanar da shi har yana cewa wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin sannan ga annabi Musa da annabi Yushau sun je neman malami masanin gaibi Allah tabaraka wa ta'ala ke ba mu labari fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma saboda haka yan uwa a daina cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba to ashe abubuwan nan da likitoci suke faɗa cewa mace za ta haifi namiji ko za ta haifi mace ko za ta haifi yan biyu ko za ta haihu rana kaza ashe duk ƙarya ne bayan kuma ka kai matarka an gaya ma kuma hakan ya faru kuma ka yarda dukkan daga cikin ilimin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai alamu fil barri kuma aka yi ko shi Allah tabaraka ta'ala shi kadai ne ya san duk abin da yake binne a cikin ƙasa alkifari wato fako walbari da kuma abin da yake binne a cikin kogi alkura garuruwa allati alal anhar wadda take bisa koramu wato tsibiri duk abin da yake cikin ruwa Allah ya san shi duk abin da yake kan tudu Allah ya san shi duk abin da yake cikin tsibiri Allah tabaraka ta'ala ya san shi wa ma tasqulu min waraqatin kuma babu wata ganye da za ta fado daga cikin itaciya illa ya alamuha sai face Allah ya santa ya san wannan ganyen ya san lokacin da ya tsinke ya san juyawa da iska ta yi da shi kafin ya fado juyi nawa ne duka Allah ya sani tabaraka wa ta'ala wala habbatin wala wata kwaya da take cikin zulmatul ardi wato duhun cikin ƙasa wala raɗibin ko kuma wani abu wanda ke ɗanyi wala ya bisin ko kuma wani abu wanda ke busasshe illa fi kitabin mubin face Allah tabaraka ta'ala ya san shi kuma ya rubuta shi a cikin littafinsa shine lauhul mahfuz babu wani abu da Allah tabaraka ta'ala bai sani ba wa ma ya azu an rabbika min misqali zarratin wa huwa allazi yatawaffakum bil layl وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون آه الله تبارك وتعالى ينا قيامنا وهو الذي يتوفيكم shi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake matar da ku shi Allah shine wanda yake matar da ku billaili da daddare duk sanda kai bacci ka mutu kwarai kuwa bambancinka da gawa shine kai za ka tashi gobe shi kuma sai ranar alkiyama shi ne kawai bambancin kai ka kwanta yau da daddare za ka tashi gobe da asuba shi kuma ya kwanta yau ba zai ƙara tashi ba sai ranar alkiyama bambancin ku da gawa shi zai riɓe kai kuma ba za ka riɓe ba bambancin ku da gawa kiya shi zai rika shiga hancin shi da kunne da idanuwa wani ruwa zai dinga fitowa daga jikinsa kai kuma kiyashi ba zai shiga hancinka ba ba zai shiga kunnenka ba ba zai shiga bakinka ba saboda akwai mala'iku da suke kula da kai lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah duk inda kaga dan adam ko mun lalacewansa akwai security tare da shi kare kuwa duk talaucin bawa duk kaskancin bawa Allah tabaraka wa ta'ala saboda walakar karramna bani adama ya bashi masu gadi lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi akwai mutumin da zaka samu mala'iku guda goma sha sha hudu guda goma sha hudu suna gadin shi mala'iku bakwai na rahama mala'iku bakwai na azaba ka san haka suke akwai mala'iku guda bakwai na rahama tare da kai akwai mala'iku guda bakwai na azaba akwai mutumin da zaka samu mala'iku fiye da arba'in suna bin shi akwai mala- mutumin da zaka samu mala'iku fiye da ɗari uku gwargwadon matsayinka gwargwadon masu gadinka idan tsoron allahnka ya kai to allah tabaraka wa ta'ala zai sanar da kai cewa duk motsin da kake ba kai kaɗai ba to shi ne suka rinka ganin mutum shi kaɗai a ɗaki ya natsu kai ta mamaki wannan lafiya ya natsu kuma shi kaɗai ne kai kake ganin shi kaɗai ne jama'a ne da yawa a wurin jama'a ne da yawa a wurin to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana anan wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli shi Allah shine wanda yake matar da ku da daddare ya qabidu arwahakum yana karɓar rayukan ku inda naumi lokacin bacci da zaran kai bacci ka mutu sai dai ba za ka riɓe ba kiyashi ba zai shiga hancinka ba ba zai shiga bakinka ba ba zai shiga kunnanka ba kuma ba za ka yi wari ba kuma za ka tashi gobe da asuba shi ko gawa ba zai tashi ba kuma aka yi ƙara ko aka yi ihu kana iya ji za ka iya tashi amma shi gawa aka yi ihu ba abin da zai ji wai alam majar hatun sannan allah ya san abin da kuke tsororta ka sabtun wato kuke aikatawa na daga ayyuka bin nahari da rana sun mai asukun fihi sannan allah tabaraka ta'ala idan gari ya waye sai tashe ku fin nahari a cikin rana bi raddi arwahikum ya dawo muku da rayukanku da ya karba da daddare wato idan mutum yana da hankali ba dole da za a yi tashin alkiyama saboda idan dare ya yi in ka fito za ka gaba kowa a gari to an yi busar kaho na farko ke busar kaho na farko kowa ya mutu shiru gari ya yi tsit wannan baccin ai mutuwa ne sannan mala'iku da suke yawo suna bin wuri wuri wuri wuri wuri suna kula da sha'anin wuta sha'anin ma'auni sha'anin sirabi in ka fito cikin dare sai ka ga waɗansu mutane da bakaƙen kaya polisawa mala'ikun duniya ke to haka nan kuma idan gari ya waye za ka kowa ya tashi an ci gaba da harkoki idan dare ya sake yi sai ka sake gani an mutu saboda haka idan kana da hankali yadda Allah yake kashe kowa da daddare gari ke tsit ba ka ganin kowa a hanya sai police to haka nan Allah tabaraka ta'ala zai kashe kowa sannan za a waye gari za a tashi alkiyama a cikin tsakiyar mala'iku Allah ya yi wannan ne liku ba ajalin musamman domin wato a cika muku ajali abin ambato wato abin da ya sa Allah ya ga muku da ranku da rana saboda ba ku gama numfashi ba sai kun ƙare tukuna sai sa aka dawo muku da ranku da ba don haka ba da daga baccin nan za ku zarce kawai to Allah tabaraka ta'ala ya asukum fihi yana tashin ku ne da rana bi raddi arwahikum ya dawo muku da rayukanku li ku ba ajalin musamman wato domin a cika muku ajali abin ambato shine ajalul hayati ajali na rayuwa summa ilaihi marji'ukum to sannan daga nan daga baya sai Allah tabaraka ta'ala sai ya karbi rayukanku sai a dawo da ku zuwa ga ubangijinku summa yunabbi'ukum sannan ya ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa fa yujazikum sai isakanta muku wawal qahiru ko bai bari وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون آه، ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa huwal qahiru Allah shine mai rinjaye yani musta'aliyan madaukaki fauka ibadihi burbushin wato bayinsa wannan shi ke janyo wasu su ce ai Allah yana sama saboda huwal qahiru fawqa ibadihi ilimin Allah yana kan iliminku rayuwar Allah tana kan rayuwarku ikon Allah yana kan ikonku nufin Allah yana kan nufinku jin Allah yana saman jinku ganin Allah yana saman ganinku maganar Allah tana saman magananku fauka ibadihi burbushin bayinsa ƙahirhum shine mai rinjayarsu wani rusulu alaikum hafaza kuma Allah tabaraka ta'ala shine yake aiko muku da masu gadi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yafazuna min amrillah mala'ikatan su waɗannan masu gadi su ne mala'iku to si amalakum waɗanda suke kula da ayyukanku hatta iza ja ahadakum al-mautu har idan mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikinku wato asbabuhu dalilan mutuwa in sun zo misali zazzabi ne ko haɗarin mota ne ko wani abu ne ya faru kamun mutuwar dalilin mutuwan ya zo to tawaffatu rusuluna sai ma'aikanmu su matar da shi ma'aikanmu sai su matar da shi wato za ka yi mamaki Allah ta baraka ta'ala akan sha'anin mutuwa wani wuri sai ya ce qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum wani wuri sai ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wani wuri kuma sai ya ce hatta iza hatta iza jaa ahadukum al-mautu tawaffatu rusuluna to sai ka rasa ya abin yake amma idan ka natsu sosai za ka gane yadda abin yake tafiya shehu radiyallahu anhu duk zai bayanin su anan ya ce tawaffatu rusuluna sai ma'aikanmu wato mala'ikunmu sai su karɓi ransa sai su kashe shi almuwakkaluna bi qabdil arwa waɗanda aka wakilta su da karɓar rayuka kamar yadda aka sani ba wai azra'ilu bane kawai yake yin aiki azra'ilu ba shi bane kawai ke yin aiki azra'ilu allah ya sanar da shi sunayen kowa ya tsinkayar da shi a sidratul muntaha akwai sunan kowa a jikin ganyen itaciyar sannan akwai wani littafi a hannunsa akwai sunan kowa idan ya ga sunanka ya fara wani kura-kura to ya san ka kusa mutuwa kwarai kuwa duk ran da ya duba ya ga ba sunanka an goge sunan to ba an mai umarni kenan a ji a karbo ranka idan ya ga wurin da aka goge sunanka ya yi haske to kai dan aljanna mumini ne idan ya ga wurin da aka goge sunanka ya yi duhu to kafiri ne dan wuta to yana da yara ma'aikata kusan mala'iku dubu biyar yaran shi to da ya ga sunanka ya fara ya yi datti ya fara wani duhu-duhu sai ya tura mala'iku sai ce ku je ku fede min shi ku je ku fede shi ku fito da ran tsirara ina zuwa zan zare in wuce kawai to idan mumini ne kai sai ce amma in kun je ku yi a hankali na Allah ne idan ba mutumin Allah bane sai ce in kun je ku kama da ƙarfi ku ja ba mutumin banza ba mutumin kirki bane mutumin banza ne to shine tawaffahul mala'ikatu almuwakkaluna bi qabdil arwa wa hum la yufarridun su ko mala'iku ba sa yin sakaci a cikin abin da Allah tabaraka ta'ala ya umarce su la yuqassiruna fi ma yu'maruna bihi ba sa yin wato sakaci a cikin abin da aka yi musu umarni da su yi Allah tabaraka ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka halakal halka ya halicci halitta bila wasidatin ba wasida wal khalqu amma su halitta ittakhazu wasa'ida bainahum sai suka riki tsani tsakanin su da Allah Allah ya halice su ba tsani amma su sai suka sa tsani da Allah ya halici baban mu Adamu cewa kun sai faru to maimakon mu ma mu dinga mu'amala da Allah mu da shi sai muke sa tsani tsakani to shine shi ma Allah sai ce to shikenan ni ma haka zan yi muku fajazahum ala zalika sai Allah ya sakanta musu akan haka fa wakkala malakan yaqbidu arwahahum sai Allah ya wakilta mala'ika shine zai dinga karɓar rayukansu huwa kama khalaqahum awwalan wato shi Allah kamar yadda ya halicci halitta a farko bila wasidatin babu wasida kana qadiran ala an yatawaffahum bi nafsihi yana da iko ya karɓar rayukansu da kansa ba siyasa wani ba walakin sai dai lammar ta khazul wasa'ida lokacin da su halitta suka riki tsanaiku wa hatajabu suka shamakattu biha da wannan tsaneku jazahum ala zalika sai Allah ya sakanta musu akan yin haka fattakaza hmm? fattakaza wasilatan inda mautihim sai Allah ya riki tsani lokacin mutuwarsu sai ke turo mala'ikan mutuwa amma wa min ibadillahi almukarramin daga cikin bayan Allah ababen girmamawa ja'alanallahu iyyakum minhum Allah isan ya mu da mu da ku daga cikin bayan Allah ababen girmamawa akwai man yatawallallahu qabdi ruhihi bila wasilatil malak takriman lahu akwai wanda idan ya zo mutuwa Allah baya sa mala'ika Allah ne ke karɓar ransa da kansa amma fa sai idan ka iya ka mutu kafin mala'ikan ya zo mutu kabla an ta mutu wa hasibu an fusakun kabla an ta hasabu idan za ka iya ka mutu kafin ka mutu ka zama shahidul ma'arifati ɗan uwan shahidul ma'arakati to shi ne idan mala'ika ya zo zai nemi ranka ga ka kana tafiya kana komi amma sai ga bare sai ce ya ubangiji bawanka yana ta tafiya yana ta abubuwa kuma ya mutu sai Allah ce na fi ka sani je ka rabu da shi to sai Allah tabaraka ta'ala sai ya karbi ran da kansa ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له واقع ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم وصل ولا حسن للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدلا محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لها والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين